بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 24 ga watan safar shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma yi daidai da 12 ga watan goma shekara ta 2020 shekara miladiya wannan darasi shine darasinmu na shida a cikin karatu littafin mai albarka littafin al-mu'taqadu sahih wallafar babban malami a sheikh abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama yan uwa a satin da ya gabata muna bayani ne har yanzu a cikin tauhidin rububiya tauhidin da yake kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin kasancewarsa shine arrabu mai reno mai halitta mai kuma kula da halittar malam ya fara mana bayani game da shi tauhidin rububiya da yawa daga cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi ne domin ya kafa hujja da dalili don ya lazimta tauhidin uluhiyya malam ya kawo mana ayoyi da dama har zuwa inda muka tsaya aya ta falyabudu rabba hadhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to a wannan ayar muka tsaya zamu ci gaba insha Allah ta'ala malam yace fa zakara ta'ala Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin waɗannan ayoyi da muka gabatar a baya annahu wahdahu cewa shi Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai khaliquhum shine mahaliccinsu wa raziquhum kuma shine mai azurta su wa hadha mimma la la yashukkuna fihi mala yace wannan daga cikin abin da su mushrikan makka da alqur'ani ya sauka akan su ba sa shakka a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan cewa Allah shi ke azurta su ko shi ya halicce su dukkaninsu sun amince da haka waja'ala dhalika hujjatan alaihim saboda haka sai sanya hakan ya zamto hujja ce a kansu fi wujubi ikhlasil ibadati lahu wahdahu la sharika lahu a wajen wajabta musu tsantsanta ibada a gare shi Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ba shi da abokin tarayya shine dai abinda muka yi ta maimaitawa satin da ya gabata Allah madaukakin sarki ya kawo mana tauhidin rububiyya ne dukkaninsa domin ya lazimta musu su ɗauki tauhidul uluhiyya su yi amfani da shi idan har ka yadda Allah subhanahu wataala shi ya halicce ka shi yake azurta ka shi yake kula da kai to wannan zai sa ka fahimci cewa wanda ya maka waɗancan abubuwan bai cancanta ka bauta kowa ba sai shi bai cancanta waninsa kuma ya bada umarni da hani ka ba idan ba shi ba to shine abin da malam yake so kai mu zuwa gare shi malam zai ci gaba da kawo mana wasu ayoyin wanda su ma dai sun kushi ma'anonin irin wanda suka gabata a baya ma'ana ayoyi ne da suke mana bayani game da tauhidin rububiya amma kuma za su ɗauke mu ne kacokan su kai mu zuwa ga tauhidin uluhiyya malai cewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikuna Allah madaukakin sarki yace qul alhamdu kace godiya ta tabbata lillahi ga Allah madaukakin sarki ka faɗa ya kai wannan annabi mai girma ka faɗa ya kai wannan annabi mai albarka walil hamdulillahi godiya da yabo sun tabbata ne ga Allah maɗaukakin sarki ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa game da ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi waɗanda ba za su irgu ba ba za kuma su ƙididdigu ba duk inda ka duba gefenka hagunka da damanka ni'imomi ne na Allah maɗaukakin sarki to shi sa Allah maɗaukakin sarki ya cancanta ya dace ka gode masa a matsayin wanda ya maka waɗancan ni'imomi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa sannan kuma aminci ya tabbata ga bayinsa da waɗanda ya zaɓa bayan Allah maɗaukakin sarki waɗanda ya zaɓa suwaye bayan Allah maɗaukakin sarki da ya zaɓa malamai sun yi maganganu guda biyu kamar yadda malaman tafsiri suka kawo akwai maganar abdurrahman ibn zaid ibn aslam ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake cewa abinda ake nufi da qulil hamd wa salamun ala ibadihi alladhina istafa aminci ya tabbata ga bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa yace su ne manzanni da annabawa hum anbiya'ullahi wa rusuluhu su ne annabawan Allah da manzanninsa su ne bayan Allah da ya zaɓa saboda me sai ya yi istishadi da ayat da take cikin ƙarshen suratu safat faɗin Allah maɗaukakin sarki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai ce me wasalamun alal mursalina ina fata an fahimta kun gana yadda ya ce wasalamun ala ibadihi alladhina istafa aminci ya tabbata ga bayansa da ya zaɓa can kuma sai ya ce wasalamun alal mursalina ibadihin lazina tsafa bayansa da ya zaɓa a can wajen su ne wasalamun alal mursalina a nan wajen a cikin surat safat saboda haka sai hujja da wannan ayar akan cewa bayan Allah da ya zaɓa su ne annabawansa da manzanni abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu shi kuma ya ce abinda ake nufi da ibadihin ladina tsafa bayan Allah da ya zaɓa su ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ne ya ba wa annabinsa su domin su taya shi isar da saƙonsa kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud cewa Allah maɗaukakin sarki ya duba ya kalli zukatan bayi gaba ɗaya sai ga babu zuciya mafi alkhairi kamar zuciya annan muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai zaɓe shi sai ya aiko shi da saƙonsa daga nan kuma sai ya ƙara dubawa sai ya ga bayan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam babu zuciya ko zukata mafiya alkhairi kamar zukatan sahabbansa shi sa sai ya zaɓe su sai sanya su zamto abokan aiki ko taya aiki ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to ashe kun ga su ma me aka yi musu kenan zaɓar su aka yi kenan su ma ina fata an fahimta yan uwa saboda haka abdullahi dan abbas yana gani cewa ibadihi alladhina istafa bayan Allah da ya zaba su ne sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to kowace ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu wannan aja ta iya ɗauka wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ko kace manzanni da annabawa ko kuma kace sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin su babu wanda Allah ba zaɓar su yayi ya ɗora shi a gurbin da ya dace ba Allah subhanahu wataala ce Allahu khairun shin Allah shine yafi alkhairi amma yushrikuna ko kuma abubuwan da suke tarayya da su suke jingina wa Allah su a matsayin kishiyoyi wanne ne ya fi alkhairi Allah maɗaukakin sarki su gaba da cewa amman khalaqas samawati wal arda amman wannan alhamza din ta farko istifhamiya ce ma'ana alamar tambaya ce amman khalaqas samawati wal arda shin waye ya halicci sammai wal arda da qassai wa anzala lakum minas sama'i ma'an sannan ya sauko muku ruwa daga sama fa'ambatna bihi hada'iqa Allah maɗaukin sarki ce kuma muka tsirar bihi da ruwan da aka saukar daga sama hada'iqa gonaki da lambuna za ta bahjatin ai za ta manzarin hasan gonaki da lambuna ma'abota kyawun gani sun yi kore shar idan ka gansu yi ujubu zurra'a suna ƙayatar da masu gona duk manomin da ya zo ya shuka ya shigo cikin gonarsa ya ga gonarsa ta fara fitowa ta fara girma ta yi kore shir yana jin daɗi a cikin ransa to haka Allah maɗaukin sarki ya kamanta shuka idan ta fito za ta bahajatin ma'abociyar kyan gani da ban ƙayi a ido ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah maɗaukin sarki ce ku ba ku kasance masu iya tsirar ko fitar da bishiyun da suke cikin gonakinku ko lambananku ba idan ba Allah maɗaukakin sarki ya muku wancan aiki ba a ilahun ma'allahi Allah subhanahu wata'ala ce shin akwai wani abun bauta tare da Allah da suka yi wancan aikin abin nufi da Allah ya kawo tauhidin rububiyya amman khalaqa samawati wa ya halicci sammai wal arda da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'ika ya fitar da gonaki da lambuna duk wannan aikin menene aikin Allah ne madaukakin sarki na rububiya halitta sammai da kasai saukar da ruwan sama fitar da tsirrai wannan duk menene duk rububiya ne sai Allah subhanahu wataala ya ce a ilahum ma Allahi shin akwai wani abun bautar da suka yi irin wannan aiki tare da Allah wanda yadda kuke bautatawa Allah shi ma ya cancanta ku je ku yi masa bauta haka ina fata kowa sun fahimta shine inda Allah madaukakin sarki yake so ya kai mu shin akwai wani abin bautan tare da Allah da shi ma yana irin wancan aikin yana halitta yana saukar da ruwa yana fitar da tsirrai amsa shine babu shine Allah madaukakin sarki ce balhum qaumun ya'diluna bari dai su mutane ne kawai da suke daidaita Allah madaukakin sarki da wani sa a wajen bauta Allah madaukakin sarki ce amman ja'alal arda qararan shin wane ne ya sanya ƙasa ta kasance qararan ay qarratan ساكنة ثابتة لا تميل ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم كما يدى ابن كثير يكاو أتكين تفسير مسا سوى الله مدعوكم سركي شيني يسن يكسا تزمتو تبتتيا أي باتا موسي باتا روا باتا girgiza da wanda suke kanta Allah madaukakin sarki kaddar ƙasa ta zamto haka idan da a ce ƴan uwa yadda ruwa yake kadawa haka ƙasa take kadawa ya rayuwa za ta daɗi a haka ba za ta daɗi ba yadda idan kawo kan kwale-kwale ko jirgin ruwa za ka ga wani lokaci idan igiyar ruwa ta ɗauko shi kansa jirgin sai ya kaɗa ya nan ya nan kai kanka da kake cikin jirgin ba ka iya tabbata ba idan ba irin manya-manyan jiragen nan masu gari guda ba amma ƙaramin jirgi dai sai ka kaɗa nan kai kanka da kake zaune a ciki za ka ga sai ka juya can ka juya nan wajen mutum ba zai tabbata ba to yadda ruwan ne yake kadawa idan idan da a ce kasa ita ma haka take kadawa rayuwar za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba Allah subhanahu wataala ya kaddara gurin rayuwa guda biyu ne ko dai cikin ruwa ko dai kasa ga halittunsa kasa sai ya kasance wanda suke rayuwa a cikinta suna rayuwa ne a samanta shi kuma ruwa sai Allah ya kaddara wanda suke rayuwa a cikin suna rayuwa ne a ƙasarsa ina fata an fahimta za ka ga a halittun da suke cikin ruwa suna rayuwa ne a ƙasar ruwan su kuma halittun da suke rayuwa a doron ƙasa suna rayuwa ne a saman ƙasar to sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙasa ta kasance kamammiya ta kame jikinta ta yadda mutum yana taka ta tafiya a kanta ba ta rawa ba ta kaɗawa shi kuma ruwa yana iya kaɗawa yana iya kaiwa da komawa domin wanda suke cikinsa za su iya fitowa wani lokaci ma su ɗan sha iska ko abin da ya kama da haka to idan da Allah madaukan sarki ya akasa abin ya kasance ƙasa ita take rawa ruwa kuma a dankare yake rayuwa za ta kasance rayuwa ba za ta daɗi ba to cikin hikimar Allah madaukan sarki komai sai ya ajiye shi yadda ya kamata allazi aqa kulli shay'in khalaqahu thumma hada kenan shine ya ba kowanne irin abu halittar da ta dace da shi sannan kuma ya shirye da shi yadda zai rayu subhanahu wata'ala Allah madaukan sarki ce wane ne ya sanya ƙasa ta kasance tabbatacciya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul anbiya cewa waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum tahtaduna Allah ce waja'alna fil ardi rawasiya muka sanya duwatsu akan ƙasa me ya amfanin duwatsun nan domin ya kasance sun riƙe ƙasa sun hana ta motsawa shine Allah ya ce an tamida bikum kar ƙasa ta rinka motsi da ku tana rarrawa da ku kana cikin tafiya kawai sai ga kainan kainan yanzu irin kasashen da suke fuskanta irin girgizar kasar nan da sauransu ko irin mayano girgizar kasa da ake fuskanta ba babba ba wanda kasa take tsagewa ka ga rami ya kusa girman masallacin nan to irin wanda ko za ga kasa ta girgiza duk lokacin da dan adam ya fuskanci masana suka ce to akwai yiwuwar za a iya samun girgizar kasa a waje kaza zaka ga ko kofi aka aje haka a nan akan teburin nan sai dai yana kadawa shi kadai kana tafiya ko zaka ji kana motsawa gaba ɗaya rayuwa ba za ta daɗi a haka ba to Allah subhanahu wataala ya sanya duwatsu akan ƙasa ne domin su zamto turafu wanda za su riƙe ƙasa sana ta wannan motsi duwatsu kafafu jibalun rasiyatin kamar yadda ya faɗa wasu gurare duwatsun da suke kafaffu Allah madaukakin sarki ce an tami da bihim kar ƙasa ta rinka kadawa ko ta rinka raurawa da su Allah madaukakin sarki ce waje ala khilalaha anharan sannan ya sanya ƙoramu da koguna ruwa ruwaye a tsakankanin ita ƙasar waje ala laha rawasiya sannan kuma ya sanya duwatsu akan ita ƙasar dai waje ala bainal bahraini hajiza sannan ya sanya hajizan tsaro ko kariya ko shamaki ko hijabi a bainal bahraini tsakanin ruwaye guda biyu shine ruwan daɗi da ruwa mai gishiri in aka ce ruwan daɗi ya shafi duk wani ruwa da ake sha ruwan rijiya ruwan daɗi ne a nan ne saboda samun abin nan falla da yawa ruwan rijiya sai a ce masa ruwan zartsi amma duk ruwan daɗi ne ruwan da ba ruwan daɗi ba shine ruwan me ruwan teku ruwan teku akwai wanda zai iya ruwan teku ba za a ba a sha ruwan teku saboda me saboda gishiri ne da shi sosai gishiri ne da shi sosai to Allah madaukakin sarki ya kaddar ruwa kala biyu ne akwai ruwa mai gishiri akwai ruwan daɗi duk ruwan da ba ruwan gishiri ba ruwan daɗi ne a cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj sai ya ce waja ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi marajal bahrain shine wanda ya gudanar ya tafiyar da ruwa guda biyu hadha azbun wannan ruwa ne mai dadi furatun mai dadi a baki wa hadha milhun ujaj shi kuma wannan ruwa ne mai gishiri sai Allah madaukakin sarki ce waje ala bainahuma barzakhan sai ya sanya shabaki da tsaro tsakanin wancan da wannan wannan baya shiga cikin wannan wannan baya shiga cikin wannan to wajen fassara me ya shamakin malamai sun yi maganganu guda biyu wasu suka ce abin da ake nufi da shamaki shine idan ka duba ruwan teku daban yake tsakaninsa da ruwan da yake ruwan daɗi akwai ƙasa akwai gidaje akwai filayen da suka raba su to wannan gidaje da ƙasa da filayen da suka raba su wannan shi ake nufi da barzakhan ɗin da Allah ya sa wannan baya bi ta ƙasa ya je ya haɗe da wancan ta yadda idan ka sha ruwan daɗi ka ji ya zama na gishiri Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan kare idan da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ka je ka ebo ruwan daɗi zaka sha sai ka ji ya zama na gishiri saboda teku ta mai barbara ta shiga cikinsa amma Allah madaukakin sarki sai sanya tsaro da kariya tsakanin su wani baya shiga cikin wani wasu malamai suka ce kuma daga cikin bangarori na duniya akwai guraren da ruwan nan guda biyu suka haɗu ruwan daɗi ya taho ruwan gishiri ya taho kuma sun haɗu a waje guda ga su haka amma ɗaya baya shiga cikin ɗaya subhanahu wa ta'ala ga su a haɗe ƴan uwa ga su a haɗe amma ruwan gishirin baya iya shiga cikin ruwan daɗi idan ka ɗauki kofi ka ɗebi na nan ɓangaren ka sha gishiri za ka ji idan ka ɗauki kofi ka ibana hannun hagunka da ruwan daɗi za ka ji a waje guda suke amma ɗaya baya shiga cikin ɗaya idan ba Allah subhanahu wa ta'ala wa zai iya wannan aiki to shine waje ala bainahuma barzakhan kamar yadda yace marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan duk shine abin da ake nufi subhanahu wa ta'ala duk wannan ɗaya daga cikin ni'imomi ne da Allah madaukakin sarki yayi su ga dan adam Allah subhanahu wa ta'ala yace a ilahum ma Allah shin akwai wani ubangiji akwai wani abin bauta tare da Allah akwai wani wanda yake irin wancan ayyuka tare da Allah madaukakin sarki ya sanya ƙasa tabbatacciya ya sanya duwatsu a kanta ya shimfiɗa ta ta yi daidai babu tudu ba kwari ta yadda mutum zai rinka tafiya yana gaba yana baya daidai wa yadda ya dace da rayuwar dan adam akai wa yake irin wannan aikin waje ala khilalaha anharan ya sanya ƙoramu akan ita ƙasar sannan waje ala lahara wasiya ya sanya mata duwatsu waje ala bainal bahrain hajiza ya kuma sanya shamaki ko tsaro da kariya tsakanin ruwa da ruwa duk waye wannan aikin Allah madaukakin sarki to sai ce a ilahum ma Allah shin akwai wani Allah da yake irin wannan aikin tare da Allah da ya kamata shi ma abota masa ina fata yan uwa sun fahimta babu kenan babu saboda haka kun ga tauhidin rububiyya ne Allah ya kawo subhanahu wataala dan ya kai ka zuwa ga me tauhidul uluhiyya Allah subhanahu wataala ce bal aktharuhum la ya'lamuna bari da yawa daga cikin su ba sa sani ne amma yujibul mutarra idza da'ahu Allah subhanahu wataala ce wane ne wannan wanda yake amsawa wanda yake cikin kunci da matsi da damuwa idza da'ahu idan ya roke shi wa yakshifu su'a ya yaye masa cutar da take damunsa wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku mamaya a ban ƙasa ya sanya kuma mayan ƙasa a ilahun ma'allahi shin akwai wani allan tare da allah maɗaukakin sarki ƙalilan ma ta zakaruna kaɗan daga cikinsu ne suke ɗaukar izina da wa'azi idan an yi musu Allah maɗaukakin sarki ce amma yujibul mutsarra idza da'ahu waye yake amsawa wanda yake cikin kunci da damuwa idan ya roƙe shi malaman tafsiri suka ce wannan ayar na ɗaya daga cikin ayoyin da suke bayyana mana cewa lokacin da yake a ɗaya daga cikin lokutan da Allah subhanahu wataala yake sauraron ɗan adam ya amsa masa addu'arsa nan take idan ya yi ta shi ne lokacin da mutum yake cikin kunci da damuwa duk lokacin da kake cikin damuwa ɗan uwa kake cikin kunci ka shiga cikin tashin hankali ka shiga cikin musiba da bala'i to a lokacin kai irhitina mun fursa ka roki Allah madaukakin sarki Allah zai amsa kuma galibi yan uwa irin wannan addu'ar ana amsa ta ana amsa ta nan take galibinta shi yasa lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya yan uwa lokaci ne na amsar addu'a saboda rashin lafiya lokaci ne na me na damuwa malami suka ce abin da yasa saboda galibi idan mutum ya shiga cikin tashin hankali zuciyarsa ta fi komawa ga Allah madaukakin sarki zaka lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya rashin lafiya ya tsananta za ka ga galibi maganganun da suke fitowa daga zuciyarsa da gaske ne har cikin zuciyarsa babu yaudara a lokacin dan a lokacin lahira yake hangowa galibi za ku jina bada wasiya yana cewa to ni dai ga mu dai ga mu nan sai ta Allah kuma to a lokacin a duk maganar da zai furta za ka ga yana yin ta ne da gaske babu wasa mutumin da yake cikin mota ana tafiya ana gudu sai taya ta fashe Allah ya kiyaye lokacin da taya ta fashe yan uwa addu'ar da zai yi a lokacin ya kuke ganin ta yanzu kuna gani zai addu'a da yaudara ko da wasa a lokacin da gaske har zuciyarsa roƙon Allah madaukakin sarki yake ci to irin irin lokacin addu'a ta fi shiga ta fi karba a lokacin shi yasa hatta mushrikai kafirai da ba sa bauta Allah madaukakin sarki shirka suke yi da shi idan suna cikin ruwa suna cikin kwalakwale sai kwale-kwale yake tambal-tambal da su zai halaka su duk gumakan da suke bauta musu sai su manta da su sai su kira Allah maɗaukakin sarkin take saboda halin da suke ciki kuma na kunci da damuwa Allah ya kalli zuciya sai ya ga da gaske suke yi shi suke kira kai tsaye sai Allah kuma ya amsa musu fa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu haka Allah ya ce amma kuma falamma najjakum ila al-barri a'radtum matsalar kenan Allah ce fa'iza masa kuma burru filbari idan cuta ta same ku a cikin kogi mai cuta a nan wajen shine tambal-tambal ɗin ruwa da ƙoƙarin halaka ballamanta da una illa iyahu duk abin da suke kira da na lata da uzza da manata duk sai su ɓace musu sai su nemi sunansu a fata bakin sai su rasa illa iyahu sai shi Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai shi za su kirawo fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina Allah ya ce mukhlisina lahu amma kuma falan ma najjakum Allah ce da zarar mun ƙetarar da su zuwa kan tsandaurin ƙasa sun ji sun taka ƙasa sun ba cikin ruwa sai kuma sun koma shirka sai su kuma gode sai su gode wa lata da uzza kai amma lata da uzza sun taimake mu to haka dan adam yake duk lokacin da kake cikin kunci dan uwa lokacin amsa addu'a ne shi sa ɗaya daga cikin magabata Tawus ibn Kaisan al-Yamani ya je duba ɗaya daga cikin a tabi'ai mai suna abdullahi ibn abi salih sai shi mara lafiya yake cewa da tawus ya aba abdurrahman udu allah li ya baba abdurrahman da allah a roƙa min allah ina cikin wani hali jikina ya tsananta sai ce masa bal udu allah li nafsika fa innahu yujibu al-mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a yace ka roƙa wa kanka allah madaukakin sarki yanzu addu'a ka ta fitawa shiga saboda yana karɓar addu'ar wanda yake cikin tsanani da kunci yanzu halin da kake ciki kai kamata ka roki Allah ba ne kamata a roƙa maka ba shi sa ƴan uwa za ku ga a cikin hadisin can shahararre na cikin arba'un hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labarin wani mutum yace ash'asa akbara yutilu safara yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rab ya rab duk wani abin da ya kamata a ce ya cika na karɓar na sharɗin karɓar addu'a ya yi shi kun ga daga farko yana cikin damuwa da kunci shine annabi ya ce ash'asa agbara gashin kansa yayi butsu butsu yayi kura jikinsa di yayi futu futu kana ganin sa gashi yana cikin damuwa me yasa annabi ya kawo wannan saboda a nuna maka lokacin da mutum yake cikin halin kunci da damuwa lokacin amsa addu'a ne gashi kuma yana cikin halin tafiya gashi ya daga hannunsa sama gashi ya ce ya rabbi ya rab ina fata an fahimta saboda haka lokacin da mutum duk ya shiga cikin damuwa dan uwa kai amfani da wannan dama ka roki Allah madaukakin sarki Allah zai amsa maka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yakshifu su'a kuma ya yaye masa kuncin da yake ciki da damuwarsa da cutar da yake ciki idan ya roƙe shi din wa yake muku wannan wa yaj'alu kuma khulafa al-ard kuma shine yake sanya ku mamaya a cikin ƙasa ma'ana ummatan da umma jilan da jil al'umma bayan al'umma da ba mu muke rayuwa a cikin wannan ƙasa ba wasu ne daban yanzu suna ina sun tafi mun zo mun maye gurbin su ana nan ana nan wata rana dukkanin mu nan da muke cikin masallacin da zaka nemi ko mutum ɗaya ka rasa ba haka bane sai dai ƴaƴayen mu da jikokin mu ne kuma maybe idan masallacin Allah madaukakin sarki masa tsawar zaga yana suna nan suna cin gaba da amfanuwa da shi to kun ga Allah ya maye gurbin mu da me da wasu shine wa yaj'alukum khulafa al-ard haka rayuwar take idan da Allah ya gara ma sai halice mu lokaci guda daya da fa'atan wahida duka sai a halice mu rayuwar ba za ta yi daɗi ba to amma sai Allah madaukakin sarki yake halittar wasu su zo wasu su tafi wasu su zo wasu tafi shine wa yaj'alukum khulafa al-ard to irin wannan aikin a ilahun ma Allah akwai wanda yake irin wannan aikin tare da Allah da ya kamata a bautata masa sai Allah madaukakin sarki ya ce qalilan ma tadhakkaruna kaɗan ne daga cikin suke ɗaukar wa'azi idan an yi musu amma ya hadikun fi zulmatil barri wal bahari wa yake shiryar da ku fi zulmatil barri a cikin duhun a cikin duhun tsandauri wal bahari da kuma duhun ruwa wa may yursilu riyaha wa yake turo muku da iska yake aiko da iska bushran dan ta kasance bushara baina yadai rahmati gaba ga rahamarsa me gaba ga rahamarsa shine hadari da yake haduwa domin yi ruwan sama zuwan hadari da kadawa iska bushara ce ta cewa me zai sauka ruwan sama ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ce wa yake shiryar da ku lokacin da kuke tafiya a cikin daji cikin duhun dare a tsandaurin ƙasa da kuma lokacin da kuke tafiya a kan ruwa cikin duhun dare wa yake nuna muku hanya wa ya ba ku basirar da za ku iya tantance yadda ake gano hanya ina ne gabas ina ne kudu ina ne arewa mutumin da yake cikin ruwa teku duk wanda ya taba ganin teku ya sai da teku take idan ka shiga teku ta yaya za ka iya tantance gabas da yamma kudu da arewa a lokacin ba kamfas bari ka ce bari ka dauko kamfas kai amfani da shi wa ya baka basirar da zaka iya tantance nan ne gabas har ka bi gabas ka je inda kake so ka je wa ya baka basirar da zaka iya gane nan ne kudi har har ka bi kudi ka je inda kake so ka je wa ya baka wannan basira Allah madaukakin sarki shi sa a cikin wata aya Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri shine wanda ya sanya muku taurari domin ku samu shari'a da taurarin wajen me a cikin duhun dare da kuma duhun da kuma duhun duhun a cikin duhun tafiya a cikin tsandori da kuma duhun tafiya a cikin ruwa shine Allah madaukakin sarki ce wa alamatu bin najmi hum yahtaduna da taurari suke shirya abinda ake nufi da wannan da taurari suke gane hanya ɗaya daga cikin ayyukan taurari guda uku da Allah ya halicce shi dan shi akwai nuna hanya akwai nuna hanya yanzu mutumin da yake da ilimin taurari zai iya tantancewa ina ne gabas da ilimin taurarinsa tun ada da abin da suke amfani kenan to waye ba ku basirar da kuke aikata irin wannan aiki da ilimin taurarin naku Allah madaukakin sarki shi ya muku wancan wa may yursilu riyaha wa kuma yake aiko muku da iska ta zamto bushara kafin zuwan rahamasa me zuwan rahamasa shine ruwan sama a ilahumma allahi shin akwai wani abun bautar da yake muku irin wancan aikin wanda ya kamata ku bautata masa tare da Allah babu Allah madaukakin sarki ce ta'ala Allahu amma yushrikuna Allah madaukakin sarki ya daukaka ya girmama game da abin da kuke suke hada shi da shi na ababen bauta malai ce fa fi hadhihi al-ayati kulliha a cikin waɗannan ayoyi dukkaninsu yunkiru ta'ala alal mushrikina Allah madaukakin sarki yana inkari ne ga mushrikai الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض wanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi shi kadai shi ya halicci sammai da kuma kasai wa annahu wahdahu annafi'u darru kuma shi kadai shi shine mai cutarwa kuma shine mai amfanarwa shine mai kawo amfani kuma shine mai kawo cuta idan ya ga dama subhanahu wata'ala bi anna hadha al-iqrara Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da cewa wannan duk abin da suka tabbatar na cewa Allah shi ya halice su shi ya azurta su shi yake kawo ruwa shi yake kawo iska da sauransu lam yanfa'uhum ba zai ba zai amfanar da su ba mutum ya da Allah madaukakin sarki shi ya halice shi shi yake bashi ci da sha shi yake saukar da ruwan sama amma kuma ya ƙi ta masa wannan yadda da za ta amfani da shi ba za ta amfani da shi ba id ja'alu ma Allah ilahan akhar saboda sun sanya wani abin bauta tare da Allah madaukakin sarki yad'unahu kama yad'una Allah suna kiran wancan abin bauta kamar yadda suke kiran Allah madaukakin sarki wa hadha ainu tanaqubi malai ce wannan shine tsantsar tufka da warwara shine tufka da warwara tsantsa wala takunu kallati na qabad gazalha min ba'di quwwatan an kafa mutum ya zo ya yi tafkarsa mai ƙarfi kuma sai ya zo ya bi ta a hankali da kansa yana warwarewa to shine abin da suke kun yadda Allah shi ya halice kuma kun ji kun bautata wa wani ina amfanin wancan yardar da kuka yi ba ta da amfani malai ce al-mukhalif li shar'i wal aqli wanda yake ya saba wa hatta shari'a da hankali duka irin wannan aikin da suke ya saba masa idman tafarrada bi jami'i hadhihi at-tasarrufat min al-khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imata malai ce saboda duk wanda ya kaɗaita da waɗannan abubuwa na halitta da azurtawa da rayarwa da matarwa fa haƙƙun ayyufura da bi jami'i anwa'i ta'at to shi ya fi cancanta da aka ɗaita shi da dukkanin nau'o'i na bauta da ɗan adam yake yi wali haza malai ce saboda haka ne an kara ta'ala alaihim ya yi musu inkari bi ƙaulihi da faɗinsa ya ce a ilahun ma'allahi shin akwai wani abin bauta tare da Allah walam ya kul malai ce Allah maɗaukakin sarki a cikin ayar ba cewa yi ba a khaliqun ma'allahi ‘yan kwa kwalla da kyau da Allah ya tashi inkari da ya kawo aman khalaƙar samawati wal arda wa anzala kuma min samai kuma kun ga khalaƙa yace da ya tashi aida sai ce a khaliqun ma'allahi akwai wani mai halitta tare da Allah amma sai ce a ilahum akwai wani abun bauta tare da Allah Allah ya sa an fahimci hikimar wajen tunda batun halitta aka kawo to aida sai a ce shin akwai wani abin mai halitta tare da Allah amma saboda su ake akai su zuwa ga bauta ba su ake nuna musu dama sun san halitta Allah yake yin ta yanzu abin da ba su yadda da shi ba shi ake so akai shi zuwa gare shi ne mai bauta sai aka ce a ilahun akwai wani abin bauta ma Allah tare da Allah maimakon a khaliqun ma Allah malai ce li'annahum la yunazi'una fi hada saboda ba sa musu ko jayayya game da Allah shine mai halitta wa bayyana Allah ta'ala butlana shirki fi rububiya Allah maɗaukin sarki ya bayyana lalacewar shirka da ɓacinta a cikin rububiya wa annahu law kana kadhalika ya bayyana cewa da a ce al'amarin haka yake la fasadati samawati wal ardu a ce akwai wani mai halitta guda biyu akwai wanda ya halicci sama daban akwai kuma wanda ya halicci ƙasa daban kun ga da an samu rikici ko alal kalla a ce saman masu kula da ita mahaliccinta guda biyu ne ɗaya ya halicci wani ɓangare ɗaya halicci wani ɓangare inda a ce haka ne shine ma ce la fasadati samawati wal ard to da saman da ƙasan gaba ɗaya sun lalace me yasa saboda kowanne daga cikin mahalittan nan wanda suka halicci kowanne ɓangare ba za su yadda ɗaya ya rinjaye akan ɗaya ba kowa zai ji cewa yana da me yana da iko a ɓangarensa kamar yadda bahaushe yake cewa ba a sarki biyu a gari ɗaya to haka ne wannan faɗan adam kenan kai da aka halicci ka kana ganin cewa baka son kishiya baka son abokin tarayya yanzu sarkin da yake cikin garin nan sarkin kano a ce an zo an samu wani sarki a cikin kano kuma a ce shi ma sarki ne ya kuke gani to bari wannan ma da shi bangaren sarauta ba ta da karfi sosai a constitution a constitutionce me yasa ga shugabanni suna tashi su yaƙi 'yan ta'adda kai tsaye musamman wanda suke da'awar tumɓuke shugabanci ko kuma kawar da shugabancin da aka kafa saboda kishiya ce ba sa so ai kishiya ce ba sa so yanzu yakin yakin da aka yi na biyafara me yasa me yasa aka yi shi su sun zo sun ce sai sun yi wa Najeriya kishiya sai sun balle Najeriya sun yi wata kasar da ba an yi wani shugabanci yan uwa wani irin yaki aka yi a lokacin yakin ba sasa ba ake ce masa saboda yakin da aka me yasa aka yakin ba sasa saboda kishiya to amma mutum baya san kishiya kuma sai ya rinka jingina wa Allah kishiya wani irin zalunci kenan yan uwa to shine abin da malai yake faɗa inda a ce a kaddara yadda suke faɗa sama akwai mahalitta guda masu halitta guda biyu to la fasadati samawati wal ard da duka saman da kasan sun lalace al'amarin ba zai yi ba malai ce hadha mudrakun wannan abu ne da ko da a hankalce mutum zai iya riskar sa aidan bi bidahatil uquli da hankali abu na farko da zai fara zuwa hankalinka zaka fahimci wannan shine badaha abu na farko da zai fara zuwa hankalinka za ka fahimci cewa inda a ce a cikin sammai akwai alloli guda biyu da al'amari ba zai tafi yadda ya kamata ba qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce mattakhadha Allahu min waladin Allah madaukakin sarki bai riki da ba wa ma kana ma'ahu min ilahin hakanan babu wani abin bautar tare da shi idan inda a ce haka ne akwai wani abin bautar tare da Allah la zahaba kullu ilahin bima khalaqa Allah ya ce to da kowanne abin halittar kowanne abin bauta ya tafi da abin da shi ya halitta da kowanne abin kowanne abin bautar ya jawo abubuwan da ya halitta kusa da shi ya ce ku taho wancan ma ya ja nasa kowanne ya ja layi ga dan uwansa ba zaman lafiya wala ala ba'dhum da kuma ɗayan su ya nemi rinjaye da samun ɗaukaka ala ba'dhin akan ɗayan subhanallahi amma yasifuna tsarki ya tabbata ga abin da suke siffanta Allah da shi inda a ce haka ne sama ko kuma Allah yana da wani abin bautar tare da shi to da kowanne abin bautar zaka ga zai ja nasa ne hana yau ɗayan biyayya da kuma ɗaya daga ciki sai ya rinka kokari cewa ya kasance shine babba akan ɗayan yan uwa ba haka bane kowanne sai ya rinka kokari ya samu rinjaye da ɗaukaka akan ɗaya abin halittar Allah madaukakin sarki subhanallahi tsarki ya tabbatar masa amma ya sifuna game da abin da suke siffanta shi da shi wa qala Allah subhanahu wataala ce law kana fihi ma alihatun inda a ce fihi ma a cikin sammai da kasai alihatun akwai ababen bauta guda biyu akwai abin bautar ƙasa akwai abin bautar sama la fasadata da saman da ƙasan gaba ɗaya sun wargaje da sun lalace ba za su tabbata ba saboda rigima kaɗai ta isa hayaniya da tashin hankali ya isa to amma tun daga ƙasa ta tabbata sama ta tabbata komai na tafiya yadda aka tsara to mahalicin guda ɗaya ne subhanahu wataala shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu yan uwa anan muka zo ƙarshen babin da yake bayani game da tauhidul rububiyya insha Allah ta'ala idan Allah ya mu gobe zamu tashi tauhidul asma'i was sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu na'am na'am